الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت أدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ma Allah godiya Allah mai komi kuma Allah mai kowa wanda ya taimake mu kuma ya kaddara mana wannan haduwa a wannan masallaci na Sheikh Abdullahi Fodio a wannan gari na birnin kabi a wannan shiya ta ba dariya muna yi Allah godiya kuma na roƙo ga Allah subhanahu wata'ala shi gwada mana an bude wannan masallaci lahiya kuma ya taimaki limaman wannan masallaci shi musu jagora kuma muna roƙo ga Allah ya taimaka mana wannan shiya ta ba dariya da mu da su Allah shi haɗa kan wuri guda da mu da su Allah shi azama ga abin da Allah ka so kuma yana yarda da shi mu duka Allah ya sa mai kyakkyawan ƙarshe ya sa aljanna makomanmu wannan masallaci kamar da kuka gane dai kun ga yadda aka yi wannan aiki aiki ne kyakkyawa da an ka yi da niyya mai kyawo niyyar da aka yi da shi mai kyawo shi yasa kuka ga an yi wannan aiki alhaji ibrahim ba gudu wato ya yi ƙoƙari ƙwarai wajen abin nan kyautace wannan aiki mu wato abubuwa da suka faru Uh, malana uh, alhaji ibrahim bagudu ya ce muna mu nemi hili kuma shi zai gina mana masallaci kuma da muka nemi hili malam ibrahim bagudu ya yi tsaye gina masallacin ga yadda babu wanda ya zaton haka nan cikinmu haka zai gina shi saboda haka muna roƙo ga allah subhanahu wata'ala ya taimaki ibrahim bagudu ba shi kaɗai ba da atiku bagudu allah shi taimake su dukkan su Allah shi musu kyakkyawan sakamako da suka fara wannan aiki aka kawo ƙarshe ne wannan gwamnati ta yi mana alkawari akwai abubuwa da gwamna zai diba shi ma in ya zo don unhwanin mutanen badariya da kuma wannan masallaci gaba da shi ma mana masa addu'a Allah shi mai jagora Allah ya daidaita shi ga abin da ya kaso kuma ya haɗa kan muri guda ya ba mu kariya da tsaro ne daga shiri ko wani iri ya taimake mu akan makiyanmu da mahasada na cikin gida da na waje ya kare mu daga sharrin munafukai na boye da na bayyane duk shirin da suka kulli ko a boye ko a bayyane Allah ya sani Allah ya mai da shirin nan gare su mu kuma Allah ya ba mu kariya kada mu kulla mu kowa shiri sa'annan wato da yake ba dogon bayani naka son in yi ba su wa'annan shugabanni namu da suka taso wato na gayyace su kudan su zo wannan kuma tare da umarnin Ibrahim Bagudu cewa a gayyace su duk abin da Allah lura su shi zai dauka saboda haka a gayyato su su taho a bude wannan masallaci don a ci gaba da sallah ciki ne kuma Allah ya kaddara dukkan su sun taho wadda duk aka zato muna roƙo ga Allah shi musu sakamako mai kyawu kuma da mu da su Allah shi haɗa kanmu shi haɗa kan wannan ƙungiya tamu shi haɗa kan musulmi baki ɗaya ya sa mai kyakkyawan ƙarshe ya sa aljanna makomanmu yan uwa musulmi so nake ku kyautace niyoyinku ku kyautace manohohinku kun sani akwai ne guda wanda duk cike za mu taruwa a da muminanmu da kahiranmu duk za a tara mu cikin wannan yini Allah ya ce fazarhum yaqudu wa yal'abu fazarhum yaqudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun cigaba وذرهم يقودوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوما يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون jama'a ku yi ƙoƙari ku yi ayyuka masu kyawu kun ga ban ko fara da aya ta da nika fara da ita da ita da ita ba a yau wato ma kana Allah liyadara mu'mini da kun ga ban ko fara da ita ba yau to abinda nika so ku lura dai ku kyautace niyoyinku ku kyautace ayyukanku duk abinda za ku yi ku yi saboda Allah abinda za ku bari ku bari saboda Allah ranar kiyama da mu da kowa da su ma waɗanda ba su nan duka Allah ya yi mana alkawari ya ce fadarho ka rabe da su yahudu su kutsa su yi ta maganganun abin da ba su san wanda yake ba su rika sa kansu suna bayanin abin da ba su sani ba wayal abu su rika wasa hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun har su haɗu da yinin su wanda an kai musu alkawari yawma yakhrujuna min al-ajdasi ranar da za su yi to daga kaburburra yau mai akara juna minar ajidasi sira'an ila nasibin yufidun da sauri ka annahum ila nasibin yufidun kamar su suna gaggawa zuwa ga wata tuta wadda an ka kafa khashi'atan absaruhum tarhaquhum billah kasqa idanunsu ta kaskanta walakanci ta lullube su zalikal yawmul ladhi kanu yu'adun wannan shine yinin da an ka kasance ai musu alkawari su makiya da minahikan Allah masu ƙulle-ƙullen sheri su hana mutane su zanna lahiya su hana ƙasa ta zanna lahiya su hana musulmi su zanna lahiya su hana sauran jama'a su zanna lahiya to wannan yini shine an kai musu alƙawari to Allah yake kuma wannan ga kahirai da munafikai kenan إن الذين سبق لهم الحسنى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اجتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر هذا وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون الله يتيكم وقبل مؤمنين إن الذين سبق اللهم من الحسنى للي وإندك ayyukansu mai kyau da kalmarsu mai kyau ta gabata gare mu wanda ya yi aiki na kwarai ya yi magana ta kwarai ko azina ko wani aiki ne na daban innal ladhina sabaqa Allahum minal husna ulaika anha mubaduna wadanga an nisanta su ga wuta la yasmauna hasisa ko mocin ta ba su ji la yasmauna hasisa wa hum bi mashaha anfusuhum khaliduna an kaddara musu dawama cikin abinda rayuwarsu take so kuma wata talakahumul mala'ika, mala'iku za su tarbe su suna murna da su suna taya su murna, hara yau mu kuma kuntuntu a duna kuma musulmi, wannan yinin kuna wanda kun ka kasance a muku alkawari. Kun ga wannan yini na kiyama an wa musulmi alkawari ne, an wa kahirai alkawari ne jama'a ku zan masu gaskiya, jama'a ku zan masu amana. jama'a ku tsare gaskiya, ku tsare amana, ɗaukaka Allah ka bashe ta, girma Allah ka bashe shi. Kun ga annabi Musa babban malami na cikin annabawa yana cikin ulul azumi minar rusuli, amma kun ga malami ne ko sani ne ba a yi ba, Musa ma bai san akwai malamin ba, mutanen garin da malamin yake basu ma san akwai shi ba, in banda Allah ya ce mai ina da bawa wuri kaza ka te ka yi karatu gare shi Musa ya kwana inda malami ne ya tashi bai san shi na ba don ko tabar makwana bai da kuma malamin annabi Musa na ko tabar makwana bai da zane guda gare shi in ya shin hida ya kwanta bisa rabi ya lulluɓa rabi abin ga duci a hilo ne annabi Musa ya kwana kusa gare bai san malami ne na ba ga annabi Musa Allah ya ɗauka shi amma bai ɗaukaka malamin ba to ɗaukaka Allah ka bashe ta yawan ilimi ba shi ka ɗaukaka mutum ba, yawan dukiya ba shi ka ɗaukaka mutum ba, wasu abubuwa ba su ka ɗaukaka mutum ba, ku yi hankuri da ikon Allah duk wanda kun ga Allah ya ɗaukaka ku yadda da ikon Allah. Duk abin da kun ga Allah ya yi ku yadda da ikon Allah. Idan kun ka yadda da abin da Allah ya umarce ku, to sai Allah ya taimake ku. saboda haka ba dogon karatu zan yi fattakullaha masadatun wasu ma'uwa a di'uwa an feku فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور عليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ku jama'a kowanku ya zabura da ƙarhi ne yayi abin da yake yiwa an ce an ce ku zanna kuna an ce kaza wani ya ce kaza wa kare halakun kila wa kala Allah ya yi kyama gare ku na ku zanna kuna an ce kaza an ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza ku yi tabbatun wannan ku yi ibada rayuwa ce kuna ganin wannan hitina da Najeriya take cikinta hitina ce wadda babu abin da ka maganinta in ba ibada ba ibada ɗaya ka maganinta saboda haka fattakullaha ku ji tsoron Allah mastata'atun gurgudun iyawoku babu shakka Allah ya san imanin mu daban-daban yake abinda wasu ka yi wasu ba su iya yi ne abinda wani ka yi wani bai iya yi ne to fattakullaha ku ji tsoron Allah mastata'atun gurgudun iyawoku wasu ma'u ku saurara abinda ake gaya muku wa'adi'u ku yi da'a ga abinda aka gaya muku na shari'a wasu ma'u wa'adi'u wa anfiqu ku dibi dukiyar ku ku ciyar ku dibi dukiyar ku ku ciyar wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda anka kuntata ma ya diba cikin abinda Allah ya bashi kakkace sai masu kudi suka iya aiki kaza suka iya aiki kaza fattaqu fattaqullaha masadatun wasma wadi wa anfiqu khayran li anfusikum ku diba abinda ya baku ku ciye shine alheri ga kawunan ku wa man yuqashaha nafsihi fa ulaika humul muflihun wanda duk ya saba maruwar rainai to wa'annan sune masu samun babban rabo shi yasa kun ga magabatan mu sai mutun ya biya kudin haji ya tayi haji don dan shi dawafi yana fadin Allahumma qini shuha nafsi Allahumma qini shuha nafsi don dai yayi dawafi yana roƙon wannan don Allah ya ce wa man yuka shuha nafsi fa ulaika humul muflihun duk wanda Allah ya tsare daga ruwa kai ne bai bi son zuciya te ba yabbi abin da shari'a ta umurce shi fa ulaika humul muflihun wayannan sune masu babban rabo a wurin Allah kuma abin da in kun ba Allah rance kyakkyawa yudaifu lakum sai ya lunka muku yanzu kama wannan aiki da kuka gani wannan bawan Allah ya zo yayi shi Allah shi ya san abin da zai biya ne to kowannen ku ba wai ka ce ya wanga aiki ai sai mai kuɗi ai wanga kan sai mai kuɗi amma akwai wanda ko wanda bai da kuɗi yana iya yi to kowan ku yayi masa da a gurgurdon wanda yake iyawa Allah ya taimake mu Allah ya taimake ku da mu da ku Allah shi hada kan wuri guda Allah ya sa mu kyakkyawan karshe Allah shi mana maganin makiya da mahasada Allah ya kare mu daga sharrin kowa da kowa Allah ya sa mu kyakkyawan karshe Allah ya sa aljanna makoman mu wallahi gaibu samawati wal addi wa ilayhi yurja'u al-amru walillahi ghaibu samawati wal ardi wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu fa'budu wa tawakkal 'alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun walillahi gaibu samawati da gaibin sama da gaibin ƙasa walillahi gaibu samawati wal ardi da gaibin sama da na ƙasa dun Allah ne mu dinga masu wa'azin ku Allah ya san abin da a cikin zukatan mu ko hau minbari yana wa'azi Allah ya san manuwa tai kuma Allah ya yi alƙawari in kiyama ta yi wala nas'alanna alladhina usila ilaihim wala nas'alanna mursalin kuma wallahi sai mun tambi alladhina usila ilaihim wa'anda mun ka aika masu wa'azi wurin su wala nas'alan na mursali kuma wallahi sai mun tamaki sai mun tambayi masu wa'azin da muka aiko saboda haka da mai wa'azin da waɗanda an kawo wa'azi Allah ya yi rantsuwa sai ya tambaye su to ku kyautace niyoyin ku ya jama'a wallahi gaibu samawati wal ardi gaibin sama da na ƙasa na Allah ne ku yi niyya mai kyawu ku yi aiki mai kyawu ku yi magana mai kyawu ku ku yi manufa mai kyau wallahi gaibu samawati wal ardi Allah ya san azukatan mu masu wa'azi ya san naku wa ilaihi yurja'u al-amru kulluhu wurin Allah aka mai da al'amari duka duka ranar kiyama da mu masu wa'azin ku da ku masu saurari Allah ya ce wa ilaihi zuwa ga Allah yurja'u al-amru kulluhu aka mai da al'amari duka duka mu al'amarin Allah muke wuri ne za a dawo da mu saboda haka fa abudu dan uwa musulmi bautawa Allah shi kadai kuma wa tawakkal alaihi ka dogara ga Allah ka babbin mutane kana baci marowata maciya amana ba su kaza ba su kaza kamar wanda muka jin ku da yawa to me unhani a gina makaranta ba a gina malamai ba ya takaici ya kashe shi ba a baya kuɗin ba haba wa abuduhu wa tawakkal alai bautawa Allah ka dogara gare shi dogara gare ya san kowa wa ma rabbuka bi gafilin amma ta'maluna Allah ubangijin ka bai da kana ga abin da kuke yi ba Allah bai asma'ikal husna Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka shirya shugabanninta Allah ka aza su ga hanya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka shirya shugabanninta Allah ka aza su ga hanya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya wannan jiha ta mu Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya da haɗin kai da kwanciyar hankali da natsuwa Allah ka shirya shugabanninta Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai da mu da su Allah ka taimake mu kakka taimaki kowa a kanmu Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kanmu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka sa aljanna makoma mu ka zaunar da garuruwan mu lahiya ka zaunar da ƙauyukan mu lahiya ka zaunar da gidajen mu lahiya yadda ka tara mu nan kai kowa ya koma gida ne lahiya ka tara mu aljanna haka assalamu alaikum wa rahmatullah
Sheikh Abbas Jega Allah ya saka da alkhairi da wannan nasiha da addu'a. Insha Allah ta'ala shugaban kungiyar jama'ati zatul bida wa iqamati sunna na ƙasa fadilatu Sheikh Dr. Imam Abdullahi Balalau yace a sanar da ƴan uwa kuma su ma kowa ya sanar cewar gobe za a bude wannan masallaci insha Allah ta'ala ana gayyata kowa. sannan akwai gagarumin wa'azi na walima a garin jega akwai gidan sheikh abbas jega insha Allahu ta'ala da wannan muka zo ƙarshen wannan zama kuma sai in Allah ta'ala ya kai mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka allahumma wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi